الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم نعم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markaz ahadus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a daren 20 ga wata na rabiul awwal hijira shekara 447 wanda ya dace da 12 ga watan tara 2025 a darasinmu da ya gabata muna cikin suratun muhammad sallallahu alaihi wasallam mun tsaya aya ta shidda ta wannan sura suratun muhammad za mu tashi aya ta bakwai insha Allah kahin nan akwai tambayoyi kuma kahin tambayoyi akwai dan lokaci sati biyu da ya gabata mun yi wani jaje na wani dan uwa da yan kidnapping suka kama a hanyar difa to Allah ya huddo shi ya shiga cikin iyalan shi kenan Allah kiyaye gaba kuma Allah kiyaye sauran al'umma sai tambaya ta farko ta da yan abin yana da alaka da mas'ala ta manoma yan kullum ku sani a matsayinmu na musulmi mai aƙida ta ahlus sunna wal jama'a mun san da cewa duk wa'annan mazhabobi guda hudu ko sama da su babu wata mazhaba da Allah ya wahayi a kanta ya ce mazhaba kaza za ku bi haka annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata mazhaba da ya mana ishara wannan mazhaba za ku bi haka sahabbai basu mana ba ishara kan mazhaba kaza za ku bi hatta masu mazhabar gaba daya babu wanda ya ce ni kurin za a bi madogara ta musulmi ƙur'ani da sunna da fa'inta ta magabata wadda ta yi daidai da kitabu wa sunna akan haka masala da ake cece kuce kanta masalar manomi ko manoma na zamani a yanzu yadda manomi a gona zai ɗauko tantan ya sai takin zamani ya ɗauko 'yan barema ya zuba a cikin gona wannan masala ta cewa yaya idan ya ƙare aikin gona cewa wannan abin da ya kashe zai hudda a ciki ko kuma zai hudda ba in wannan masala ce kadima tun lokacin sahabbai makaranta wa kana abdullahi bin umar abdullahi bin abbas sun yi magana ko fatawa kan wannan masala sun yi tufaki ma'ana kowa a cikinsu ya yarda ya ba da fatawar bashi da kaɗoka ka kashe a cikin gona ‘yan barema ne taki ne tantance na aikin gona da abin da aka ɗauki bashi aka kashe a cikin gona cewa za a in ka ƙare gona gaba ɗaya in tan nawa ka samu in bahu nawa ka samu ka kashe da ‘yan barema da tantan taki abin noma da sauransu ka kashe misali jika 300 ko naira 300 misali ko dala dubu yanzu an ƙare aikin gona in ka sissike ka ƙare suka ce sai ka hudda naira dubu ɗari ko ku dolar dubu ko jika ɗari uku sai ka ware hatsin jika ɗari uku tukwan in ka ware abin da yake sama shine na zakka haka wannan suka yi fatawa wannan inda bashin da aka kashe a cikin gona a ce muku wannan sahabbai aka suka yi fatawa haka abu abu ubaid alqasim na ga qasim alharawi cikin dai malaman tabi'a malamai zamu ce tun karni na biyu 224 mutum ma kenan cikin harko kuma malaman karnin ukun harko ya bada goyon baya kan hujjar wannan fatawa ta wannan sahabbai abdullahi dan shine yake da wannan na kitabul amwal da yake dogara cikin abin da yake dogara cikin dogara da cikin abubuwan abin dukiya ya tabbatar da wannan fatawa ta abdullahi bin abbas kan cewa hakan shine daidai kenan akan haka sun yi wannan sabon sun yi tafaje kan haka nan me yanzu masala ta biyu in suka samu sabani idan bashin da ka kashe da ka da ka ci kai ne ka ci a cikin ka da yan gidanka da diyanka kuka ci amma bashi kuka yi ko kashe kuka ci abinci yanzu damana ta yi an sisike an kare ai na za hudda ana abdullahi bin umar iya kan cewa sai ka hudda abin da ka kashe ka ɗauko bashi ka ci abinci da iyalanka akan wannan noma saura shi ne zakka kun yi wannan ku? to yanzu ba bashi aka yi ba kurin ina son noma na ɗauko tantan kurin da kuɗi na na ɗauko tantan da 'yan barema 200 na biya ta aikin zamani na biya miliyan jika 200 nawa na kashe a gona sai aka zo aka ƙare noma aka tara hatsi to a nan ne yake da fatawa ta su kuma 'yan baya magabata wanda take ba da irin wancan hukumci kamar imamu sufyan bin asauri irin amur bin hanbal haka ibn arabi cikin malaman malikiya ya ba da goyon bakan wannan fatawar cewa a nan ma sai an hudu abin da aka shi ya kawo da kudin taki da 'yan barema shi ne naka saura shi ne zakka saura gaga kinin babu zakka kawo na kakware akwai sauƙi za a gani ga manoma suna ba da hujja cewa musulunci addini aka ce waye yan uwa kowa sani kamar da shi abubuwa ke cewa bai zamantowa mutum na ɗauko bashi na ciwo bashi a kaina misali na ciwo bashin jika 500 na yi nomin jika 300 kuma a cikin hautar zakka bashi to bashi ma na biya ya ce don haka za mu gano annabin sanar a rayuwar shi ya yi magana a kan noma ya bambanta wahalar noma a kan noma wanda aka yi da ruwan sama na bilis ko na bakin teku na bakin ruwa ko bakin ƙorama wanda ba a ban ruwa iya da bambancin da noma da kai ban ruwa haka annabi ya bambanta ko ya ce idan kai noma annabi ya ce wanda kai ban ruwa maimakon a tiya goma ka ba da ɗaya ya ka ba da rabin tiya ko ko maimakon a tiya goma ka ba da ɗaya ya ka tiya ishirin ka ba da ɗaya ka kenan an rage ma abin da za ka ba da don wahala da kai ke musulunci iya diba wahala kan su ƙara hujjar waccan fatawa yawa mutum ya ciwo bashi ya kashe a gona kuma a ce ya hudda zaka alhawun lokaci ma bashin bai biyan abin da ya samu abin da ya samu bai biyan bashin shi kan haka suka ba da ƙarfi kan wannan magana akan wannan mas'ala ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam akan maganin madid malikiya su suka haka nan annabi ya ce annabi me yake cewa wa fi kulli arba'in sa'imatan sa'imatan a cikin dukkan sa'ima me sa'ima misali karan dabbobi he ce dukkan karamar dabba arba'in he ce sa'ima mai kiwo na bilis wanda ba ciyawa ta daji kan wannan ma malikiya ce kadai take kan malikiya take kan wannan mazhaba ta kawo mana magana muka dauka akan cewa kiwon gida akwai zakka a wannan hadisi karara cewa wanda yake kiwon gida ba ba da zakka a kiwon gida sai kiwon daji har malami magabata suna sabani to ya idan tana kiwon gida kuma tana kiwon daji an ce anan za a raba wanne ne yahi wanne yawa idan kiwon gida ya yawa babu zakka in na daji ya yawa ma'ana na gida ya yawa babu zakka na daji ya yawa akwai zakka har suka ce to idan wa wata shidda kiwon gida wata shidda kiwon kiwon daji ya ce ya bada salasa araba ya araba gida hudu a bada kashi daya a wadda kenan a bada zakka sauran dan wani dai me ana takaice akwai haka kenan musulunci iya aiki da wahala da yaunin da ke cikin noma kaga wannan kiwo ne ko ‘yan wasu tsakiri ba kiwo tsakanin ga Allah, kiwon gida. Yiwu abin da dabba ke ci a gida baiwa maka cire ba wani lokacin ba kuna ka tara kuɗi ba. Ba yanda za a yi wanda san kiwon gida a ce ka ciri ba haka wata zaka. Wahala kama ta ishe ka. To dama haka annabi ya hukunta. Nan ba ra'ayi bane ba. Yan wadan haka wannan shine fatawa da na bada wani lokacin kan wannan magana kuma ga madogara. in ma kuskure ne ga masu fatawar mu namu hudi ni kurin ta rage ga manoma ina mutum ya ga hannun tsuwa Allah wa Allah sai ke wannan ke cewa menene hukumcin sa kashimir kashimir kenan a lilbe katanga da abu wannan an sa akwai ruwa ta cikin sil bukhari annabi iya magana inkarin ko cewa ba a mana umarnin ba rihe da ake katanga an samu abu musar ash'ari ya tabbata ruwa ta tabbata talaba na kama magana cikin adabul safaf na maganar hana rihe daki gaba ɗaya da labule ko gaye ko dara ko kashimin gaba ɗaya rihe daki da wata sutura abu musar ash'ari ya je ya je wajen walima gina abdullahi bin umar ya je walima ya shiga dakin walima ibn umar ya gan shi ya ga yau da baya ya zai tafiye shi ya biyo shi kai fiya haka ka zo za koma haka ya ce a'a musamman yaushe kuka mai da ɗakinku ka'aba ka'aba ake lullubewa ya ce da kasan lamarin mata mata wallahi kunin abin mata ne ya ce idan mata suka ja kamar irin kusuwa suka saura kuma ya ce wallahi ban na shiga ka da kenan gaskiyar magana ba lahi bane ba ka wannan ba cikin ɗaki amma a yi kashimir gaba ɗaya a rihi kun ji abin da suka faɗa Allahu a'lam sai maganar madogara cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah subhanahu wataala yan wannan rigima ce an jima ana yin ta amma mahutar ta ahili take babu wanda ya sanin manzon Allah kaman kanshi sallallahu alaihi wasallama don aya za kawo aya da shi aka sabkarwa wannan masala cikin sai musulmi akwai hadisin aisha akwai na abu zarra wannan cewa aisha da ana tana bada labarin cewa duk wanda ya ba ku labari an ya ga manzo ya ga Allah ƙarya ya muku haka aisha ta cikin sai musulmi duk wanda ce annabi ya ga Allah ta ce ƙarya yi haka aisha ta ce ga abu dhar cikin sai musulmi ya ce ya rasulallah halau ra'aita rabbak qala nurun anna ara yace ya rasul ka ga Allah wannan tambaya ce sahabi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi gace yace na ga haske dai ina zan ga Allah anna ara ga nasun qur'ani ga Musa alaihi salam innaka lan tarani lakin la jabal ko fa nisa nisa kan kanu fasafa tarani Allah Musa tambaye Allah yace mu Allah ya san ganin ka Allah yace Musa baka gani na haɓe wa kan duniya ya ce amma da wani dutsen daga in ya tabbata ka gani da haske sun ga dutsen dutsen ma jimiri da hasken da gani haske dutsen ma gaba daya rushe gaba daya don haka mutum bai iya jinkirin bai iya jimirin ganin Allah halitta mace ba ta iyawa kuma annabi ce ba ku ganin Allah sai ku mutu sai a lahira da haka wannan sune madogara ruwa da ake ta ibn abbas imma inganci ko rashin inganci abin da ibn abbas ganin ru'yatul qalbi ne na zuciya ba gani bane hakika bane annabi ga Allah wanda kika ibn Abbas wai ta ra'ahu ra'ahu ra'ahu haisu wai wa annabi ga Allah to akwai sanin annabi kaman annabi kaman kanshi shi annabi bai gani ba ko shi mun ba ta manzo Allah bai ce mai ga Allah in ma kan shi fa inda kan wata aya shi annabi an mai tambaya ce ban ganshi ba Aisha ta ce dole ta ga annabi ga Allah ƙaryayi ta rage mai tambayi Allah ma rukun aya
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الله سبحانه وتعالى yana kiran masu imani Allah samu cikin layinsu ya ce in tansurullah in kun taimaki Allah an san ma'ana taimakon addinin Allah in dai har kun taimaka ma addinin Allah ta di inda za ka iya addinin Allah iya da kowa mai yawa kurin ta in tansurullah ba a ce ba kaza kaza duk abin da ke taimakon addinin Allah ne in dai har kun yi to Allah alƙawalin Allah yansuruku Allah zai kuma shi ma zai taimake ku ku thabbit aqdamakum zai tabbatar da dagadaganku akan imani ko a wajen yakin za ku tabbata ba ku gudu za ku tabbata kan imani wannan shine alƙawarin Allah in dai kun taimaka mu addinin Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da dagadaganku sabbita aqdamakum na Allah ci gaba والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم Allah ce wallazi na kafaru fata asallahu amma wanda suka kafirce mu Allah fata asallahu nan abin a ce hallaka a ce wani ya zo da ka wata ruwa cikin sayar bukari annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa wantakas wadda shi ka faɗin takashi yake katso dogon hadisi ne annabi sallallahu ke cewa ya hallaka bawan kudi bawan dinare ya hallaka bawan dirham ya hallaka bawan khamisa ma'ana kasa akwai mutane wani kurin ya samu kudi ko me zai kurin shi kudi kurin halak haram gaskiya ƙarya kun ya tara to dimi irin wannan ya gama yawo ya hallaka bawan dala bawan bawan naira shine ma'anai kurin kame da abin kurin shine kurin a gabanka ya ce ta isa abdul hamisa hamisa kamar zaman riga ta ado shi wani kurin ya sab ya tsab kurin ya sa kayan masu ke kurin ya kwalliya kurin ya sa gizna ce waye kurin shi a ga cikin fes kuma abin da shi mai gina to shi ma annabi ce halaka wanda kurin abin da shi mai kai halaka ba ruwan shi kurin shi dai kun ya kwalliya kurin ya sab shi ma halaka annabi ce ta isa wantakas ya ya halaka ya ci da ka su za shi ka falin tukashi in har kaya zai ta kaya annabi ce kaya ka Allah huda kaya ka Allah huda mace kayan ma annabi mai mugu addu'a ko kaya ta Allah annabi ce ka Allah huda ta ga shi da annabi ya kama maganan bawan kwari kasa kasa in wani muna magana cewa dai fata asallahum kafirai Allah ce hallaka ta tabbata gare su kuma wa'adal a'malan Allah ya bata ayyukan suka gaba daya ko da ya bada dawa ya bada shinkafa ba da hatsi, ya bada kudi bai samu lada wajen Allah eh shine bata aiki mana Allah bai karbar aiki ba shi lada zalik bi annahu ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم na'am Allah ce zalik wannan abin da ya wakana na hallaka ga kahurai da bata ayyukansu abin da ya ka haka bi annahum kariyu ma anzalallah sun kyamaci suna kin abin da Allah ya sabka na littafin shi ba sa san addinin Allah ba sa alqur'ani dalilin haka fa ahabata amalahum Allah ya bata aikin su gaba daya dan babu imani kenan Allah ce gaba أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم na'am دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم نهجا hankali ne ga marasa imani wai shin da suke taurin kai ba sa bulagoro a cikin ƙasa su yi tahiya da idan su je su ga kaifa kan aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen al'ummomi da aka yi kafin su ba ku bane farko al'umma ba an yi wasu da dama kayan ku ku diba yan baya wanzu kama Allah taurin kai suka yi rigima da ayoyin Allah da manzannin Allah ku diba ƙarshen su damara Allahu alaihim Allah ya dirkake su ya gama da su ya halakar da su kuma wannan wancan da aka wane ba ta kare ba ada azaba ga adawa samudawa mutanen lumta a ya ce walil kafirina amsaluha duk kawure suna da azaba irin wannan su matarsu hata kawure azaba irin Allah musu abinda ku yan wawo da yawa suna ce a muna al'umma muna za gaba a a abinda ake maganar wannan al'umma ba a mana azaba ne ta gaba daya wasu kan iya samun azaba a bangarensu ko a garinsu ko gawa ne amma wacce abin shi kai mu ba mana azaba a babu wannan alƙawalin gaba ɗaya ne ba a mana gaba ɗaya zama guda kin dan haka dole kafirce ma Allah akwai azaba da Allah mai tanadi ya Allah ya ce zalik ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم zalika wannan abin da Allah ya halaka da kahurai ya gama da su idan ka ke su ya ce domin zalik ta bi anna Allah maulal ladina amanu Allah shine majibancin masoyi mai kula mai kulawa da masu imani amma wa annal kafirin la maula lahum kahurai ba su da majibancin mari sun gama banza cikin sai bukhari ruwa ta tabbata bayan abin da ya wakana a Uhud na kashe musulmi da dama bayan abu sufiyan ya wannan kalmomi satin da ya gabata mun yi magana lokacin da ya kira ya muhammad shuru ya mai da su uku annabi ya ce- ya ce sabai la tujibu kaku amsa ku kyale shi ma'ana kasu mai magana ya ce yawo abubakar abubakar yawo ke abubakar abubakar shuru na ma annabi ya ce kakku amsa mishi abubakar da kyale ya kira umar hasu uku shuru cai waɗannan mutane gaba ɗaya sun halaka sun gama yawo iya murna nan da umar ya ce ka sabta ya addu'a Allah ƙarya kake addu'a mai- maƙiyin Allah duk da ka ambata da ransu abinda kake gudu masu abin da bukata maka rai iya nan nan ne ganin dai sun ci nasara a zahiri sun kashe musulmi masu yawa sai abu sufiyan kalma ta kahurci uwal hubal uwal hubal yake kalma hubal ta ɗaukaka hubal a gumkin su ne sai annabi ke ce masu habai ala tujibuhu ba za ku amsa mishi ba suka ce ya rasulullah maza da ku me za mu ce mishi ku ce allahu a'ala wa ajal Allahu a'la wa ajal Allah shi mahi girma mahi tsakaka ba ba huba da ba can sai ta yi lana uzza wa la uzza lakum don alfahari da kahurici cewa mu kin san kin san nasara cewa mu muna da muna da muna da uzza ku ba ku da uzza kin shi muka samu nasara kan ku annabi ya ce ala tujibu ba za ku amsa mishi ba suka ce ya rasulullah ma za mu ce ya rasulullah ce ƙulu allahu maulana wala maula lakum mu allah shi ne majibinci lamar shi ne masoyinmu ku ba ku da maula kun kama banza wani abin da ya kari ahudu ne shi ne allah ya ce kenan abin da ya ka haka allah ya ce ya ce bi annan ladina kafa bi annan na ne tashi in eh بأن الله مولى الذين آمنوا الله شيني مجبنتين لمرن ماسو إيماني وأن الكافرين لا مولى سوكا هوري باس da مجبنتين لمري don sai da wannan musu kama bai musu komi magana kenan Allah ce ka ba
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
Allah ya ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah subhanahu wa ta'ala na cewa lalle iya tabbatarwa alƙawalin shi shi Allah yudkhilu alladhina amanu yana sa masu imani kuma wa amilu salihat da imani kuma da aiki nagari wa'annan alƙawalin Allah ne Allah zai shigar da su jannatin tajari min tahtiyal anhar zai shigar da su aljanna wadda ƙoramu da Allah ya ambata suke gudana a ƙalƙashin wannan gida na aljanna amma wallazi na kafaru wanzu kafirce ma Allah ko suka butulce ma Allah ya tamatta'un wa ya akulun kama takul an'am amma su kafirce ma Allah suna ci mana suna morewa suna jin daɗi suna ci amma irin kama ta akul an'am kama yadda dabba ke cin abinci ba ta da manuwar komi kurin ta cika cikin ta kurin bakin ta kenan bakin da tunanin dabba ta ci kurin ta cika cikin ta kurin shine tunanin dabba to kaure ma ba su da wata manuwa a duniya kurin su ci abincin ne su cika ciki su more ba su da alƙibla in wannan menene ka kenan mai imani ba an ce ban imani ba iyaci ba ne kun don ya cika ciki kurin da maganin yi wa kaɗai a iyaci ne don yi rayu samu dan bautar Allah iyaci ne ya sha don ya samu ƙarhin ibadar Allah saman ƙasa an ce za ka ci abinci idan ka ci abinci ko abin sha da ne kurin in cika ciki dam kurin kana tusa bakinta kenan tonin baka da lada ko ɗaya kudin ka tuka kudin ka yi kiba kana gwada jiki kana gwada taiba kudin amma ka ci abinci ko ka sha abin sha da niyyar samun karhin bautar Allah kuma ka ci ka gode ma Allah misali annabi sallallahu iya cewa duk wanda ya ci wani abinci sai ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa Allah zai gafarta mishi kurakuran da yi wata ruwa nabi ya cewa Allah yana yaban yana san bawa yawa ba sakamako da ya ci abinci ko ci ya kosha ya gode mu Allah Allah yana yarda da bawa kan haka kuran haka mai imani daman ya ci ga manhoshi kuma ya addu'a ya godiya ga Allah ya san wani ni'ima daga Allah take sabanin kawuri shi kurin ci yake kun cike dam kurin yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulun an'am suna cin daɗi su more suna ta abinci kamar yadda dabba take cin abinci ba manuwar komi illa kurin a cika ciki kurin Allah ce wannan wurin masa wallahun kaga an ji daɗin manza wayannan mutane an ƙare da jin daɗin duniya kuma wuta ce makomarsu me amfanin jin daɗin na mun kanta ruwaya cikin sai musulu annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa yu'ta bi an'am ahli dunya min ahli an-nar fayusbigu fi an-nar sabqatan wahida ثم يسأل هل رأيت خيرا قد هل مر بك نعيم قد قال لا والله يا رب ما رأيت خيرا قد annabi ce za a ɗauko a cikin 'yan wuta amma wanda a duniya ya kowa morewa ya ji daɗi ya kowa morewa a duniya amma ɗan wuta ne sai a ɗauko shi annabi ya ce ta salam za a mai tsomawa guda cikin wuta ya hudo shi hutun kusa kusa zai ci hutun ne gurin iya jin hutun sai a hudo shi a duniya ya kowa morewa ba karamin a jin daɗi na hakika komai ya mallaka ya samu za mai tambaya hal ra'aita khairan qad dan adam ka ta gama da alkhairi ka ta gama da ni'ima sai ya rantsuwa da Allah la wallahi ya rabbi na rantsi da Allah ya ubangiji ban taba gaba alkhairi a rayuwata gaba ɗaya ya mance duk daɗin da ya ji tsoma ɗaya kuma can zai koma to me a wani more wasu haka nan kasa birge ka kaka sha'awar su jin daɗin banza ne haka a lokaci guda ce wa yi wuta za a zo da bi a shanna busa min ahalin duniya min ahalin janna fi duniya za a zo da wani shi kuma a duniya shi ne ya kowa problem matsala ya kowa matsala iyawa babu ko ba lahiya babu abin hannu dikel haka aka rayu jina ya kowa matsala a rayuwar duniya amma dan aljanna ne iya cikin iya da kibla imanin shi iya nan talauci matsala ba sa bai sake gam ya canza hanya iya nan kan hanya amma akwai matsala ya haƙuri annabi ce ya diba wannan wayo ya diba wanda kowa wanda kowa matsala problem a duniya kowa amma dan aljanna ne shi kuma sai a dauko shi annabi ya ce fa yusabu fil jannati sabqatan wahida za a mi tsoma shi guda cin aljanna yaji hucin na aljanna sai a hudo shi ya bin adam hal ra'aita busan qad hal ra'aita shatan qad qala la wallahi ya rabb ma ra'aita busan qad ka taba gamuwa da matsala sai ce na rantse da Allah ubangiji bin taba gaba wata matsala a rayuwata tun da nake tsoma ɗaya kurin mutum ya ji kurin ya mance gaba da wanda sha kuma tun zai koma cikin ni'ima can wa ke da haka kan wani jin daɗin kahuri ya birge ka shirme ne iya haƙuri a kan imaninka kada matsalar duniya talauci rashin lahiyar matsaloli su sa ka canza gam ka canza hanya tsaya kan imaninka nawa ba su lahiya suna ji sare dangi da rudin mutane kai ka aka take taurin kai ka ki aje wajen malaman tsubbu ka je aje wajen bokaye ka yi man ka warke daga baka koma wallahi haka suke wata mas'ala wani ya wani malamin cikin malamin Najeriya ya ba labari irin wannan wani bawan Allah iya da da sunna ma aka yi mashi irin wannan rudu dangi ka dubin yau dangi suke kai mutum da baro shi dangi ce ne ba su aqida abin ya tsanani rashin lahiya suka ce wani abin na kai an ce wannan iyayi suna yi ka je ka dan kawai gaba ba ya koma ba suka sami haka aka wannan boka ya zo subhanan Allah kiyaye wallahi iya cikin aikin ana boro ana yi a cikin aikin sai mutu inna lillahi wa inna ilaihi wallahi a cikin aikin mutu ba a ƙare balle bai warke ko ce bai warke ba ya gyara ga baya ana cikin aikin ya mutu bai fa'ida shi Allah kiyaye wani iya kiyaye daga nan wani gari cikin garuruwan na arewa ne garin ya ce malam na shiga ina da hali na shiga matsala a rayuwata ba ni da komi abincin baki na ma ya ƙarfi na hanzu amma na san hanyar da zan bi ta barin hanyar samu kudi daga bayan malam sai in tuba wani aka ce mini ya ce zan tuba daga baya ma na san hanyar zan ta kudin zan samu na san ta kuma yana yi wa in je ina samu in tuba na ce in ka mutu wa baka tuban ba wa ce ma ka ƙare ka dawo ka tuba ce malam a gidana babu komi an su a takaice dai wani abu ne ya wakana a wannan zamani ina da wani abu a hannuna Allah sa dai na aika mishi abin da na aika mishi gaba alhamdulillah yan wa a takaice dai kenan mutum kakka yaudaru da in gyara zan yi ba hanya in dawo daga baya kan matsalar duniya ta sa ka bar hanya gwanda wuyar duniya da ta lahira sun ce gwanda kumiyar duniya da ta lahira kakon sai ce ai mu gwanda kumiyar lahira ta duniya kuma sai haɗa kana a mai imani gwanda ta duniya da ta lahira Allah taimake mu da haka Allah ya ce wa'annan kahure suna ci suna morewa kama ta'kulul an'am kamar yadda dabbobi ke ci amma ƙarshe wannaru mathawal lahum wuta ce muku musu Allah kiyaye mai Allah ce gaba
وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم
Allah ya ce wa ka'ayin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatik allati akhrajatak Allah ya ce mana wa ka'ayin mana da yawa mun halakar da garuruwa wanda an san dai labarin adawa suna labarin samudawa suna labarin fir'auna dai da mulkin da komi da gina kasa dai an sa masa kan mallaka Allah ya ce wani alƙawarin ce mun halakar da su kuma a garuruwan sai yi ƙarhin garin naka ma na makka garin da ya hudda ka daga garin daga cin gaba na mutanen makka Allah ka da al'ummomin suka yi su ƙarhi suka yi su daula ba ma kira magana mutanen makka magana daula dama ba magana daula illa kullum matsayin daki nake suke da shi Allah ce wa'annan Allah ce mun halakar da su kuma Allah ce a halakanahum mun halakar da su kuma da azabar ta zo fala nasira lahum babu wanda ka musu agaji nan jan hankali ne kuma ku yi hankali idan an halakar da wanda suka higu kowa kenan ku ɗauki darasi da 'yan baya magana kenan ya Allah ce gaba
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
Allah ke cewa a faman kana ala bayyanatin min rabbi shin mutane nan magana ce ga dimmi hankali sai idan ina aka sa gaba Allah ke ta shin wai zai yi wanda yake kan hujja iya rayuwa akan hujja kuma hujja min rabbihi daga ubangiji shi daga Allah wanda mai wannan halin ya zo ɗaya kamar zuyina lahu su a amalihi kamar wanda aka ƙawata mishi mugun aikin shi sun zo ɗaya da wanda yake kan basira da hujja da wanda yake kan al'ada ko ra'ayi iyakan ɓanna ‘yan wanta su amali abu ne sananne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani karara akan hanya ta kwarai abu abu ne sananne shi hanyar wanda Allah ya aiko shi ne zo da hujja daga wajen ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shi ma baya bin ra'ayi in attabi illa ma yuha ilai ba abinda nake bi sai abinda aka mini wahayi kuma ya ga muku duk abinda yake na addini ne shi ne Allah ya aiko a wurin za ku karɓa kuma ya gaya maka bid'a haɗari ce bata ce kuma wuta ta kai ka haka ya ce kullum bid'a dalala kullum ta finnar ce dukkan bid'a dalala ce kuma kullum ta finnar dukkan bid'a dalala ce kuma dukkan bata ce finnar cikin wuta ne annabi ya magana makarara amma dan uwa mai wannan halin sai yake ga zuwina lahu wal hal unabbiukum bi akhsarina amala
قل هل قل هل ننبئكم.
ننبئكم بالأخسرين أعمالا mm.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا hasbuk Allah ce yake tambaya cewa a farkon aya hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala wannan Allah ne mai magana da masu imani kuna so in gaya muku su wane ne suka yi kowa asarar aiki yace alladhina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya Wartan a duniya aikinsu ya sun bar hanya ya ɓaci sun bar aikin ƙwarai suna kan ɓanna wani ya hasabu na annahun yi husulina suna amma suna ga aiki suke mai kyau wani wadda ala wani ayi kare ba ta ɗan bida mai ɗan bida ka gani tsari ne wani ya tsara ya shirya mishi kuma yake ga aiki ne mai kyau har ma yake zargin wanda bai yi wanda bai irin nashi shi ne na kwarai akan haka zai kashe dukiya ya rayu akan wannan aiki da ba addinin Allah ba ne na yi imani bida ba addinin Allah ba ce don ba annabi ya ce a yi ba abinda suke cewa ya ce bida hasana ke su ma sun yadda bid'a ce da ko wa amma wani mai kyau ba annabi ya ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce annabi ya ce dukkan bid'a annabi ya ce yace man amila amalan laysa li amrina fa huwa raddun wata ruwa ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa raddun annabi ya ce duk wanda ya wani aiki cikin wannan addini ba mu muka ce bai yi wata ruwa ya ce man adasa duwanda ya ƙirƙiri wani abu a cikin wani addinin ɗan kai ma raddun Allah mai da Allah bai karɓa ɗan wa da Allah wannan iya buƙatar ci ba in ba ɓata ba in ba ɓata ba a ce maka bida ɓata ce a nan ta daji da kai dai neman lada ne ga wani Allah ya koya koya maka ibada bai koya maka ba kuma ya ce kakka taɓa ni ka fi tashi iyawa a ce tafsirin mu gane ba sai ko tafsirin sahabbai ciki bin abi sheba abdullah bin umar ke cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha nasu hasana sahabi ne an kace can mu gane ruwa bace ba kaza bid'a ce kullu bid'a kulli kullu kulli ka taba kan kwala kullu kulliya to annabi ya ku asan kulli kulliya ke yace ibn wannan sahabi ne ibn umar yace dukkan bid'a bata ce wa in ra'aha nasu hasana ko da mutane suna ga mai kyau ce bata ce ji ibn umar mu muka hodi nan da annabi ya hodi ga sabi ya fasara iya kai wa maliki ne ko in dai malikin gaskiya ne imam malik iya cewa man ibtada'a في الإسلام بدعة يراها حسنا فقد زعم أن الرسول كان رسالة في كتاب السوني كتاب السوني إمام شاطبي أكوي هكذا من أمشي رواية تبتتا رواية cewa imam malik yana magana yace duk wanda ya kirkiri wata bid'a ya kirkira yace mai kyau ce inji malik inji malik yace wannan mutumin hukumcin shi hakika ya ce manzan salama ya halarci saƙon Allah haka maliki ce ya ce duk abin da yake na addini ce li'annan la ta'ala ya ƙul alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'imati اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا hasabuk falyawm Allah ce a yau falyawm a yau wannan wa ittifaqi na din kowa san wannan yamkin kowa san ba sa bani wannan aya ta sabko a ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam sauran shi kwanaki 81 ne ko da yan kade Allah mai cikawa Allah ya ce a yau al-yawm a yau akmaltu lakum wannan ba hadisi ba kace hadisi mai inganta ba ko ba gane shi ba ko ba san da yake ba a qur'ani ne so cikin ma'ida ma'ida aya ta uku ne cikin ta uku aya ta uku ne mata ma'ida kuma ce hadisi a musamman da yake a ruwaya ne ba da gane hadisi ba ina yake ba ka ba kanka wala ko ma'ida aya ta uku ma'ida aya ta uku amin Allah ya ce a yau aka malutu lakun dinaku Mun ba shi ba kanta Allah ya ce a yau na cika muku addininku don wa Allah ke wani magana ma Allah ya ce a yau na cika muku addininku abinda ya cika akwai wuri ka cika kwalba da ruwa yau ce zai ba akwai abin zai shiga tabbata ya cika akwai abin zai shiga da abin da ya cika akwai abin zai shiga to shi Allah ya ce ya cika inda addini ne ya ce ya cika malajin yana magana malajin malajin malajin yana magana malajin malajin malajin da rike da tare take da sai dubu baka malajin malajin ana kusan malajin wasu zama malajin bid'a bid'a ce ko ce eh amin Allah ya ce a yau na cika muku addinin iyawa ka ci a ai wannan fadala ce romo ne ya ce wa atamamtu alaikum ni'imati ita ma ta cika in ji fatala ce Allah ce ya cika ta amin dan wada Allah ga mai hankali ana akwai wurin bid'a ga mai imani Allah ce addini ya cika ni'ima fadalar ta cika ba abin da ya saura kuma nan wannan shine hujjar imam malik an kai imam malik gaskiya ne kai imam malik gaskiya ne an kai bata magana hadisin mu da ayoyi to malik yace wannan aya imam malik yace ita ce hujja yace fa ma lam yakun din din yawm izin fa yakun din al-yawm malik ta zamanin shi tsakanin malik da annabi shekara gwamnatar hudu aka shi ma kenan karni farko ne malik yake ciki amma malik yace dan haka akan wannan aya imam malik yace duk abin da yake na addini ne babu shi a sabkar wannan aya imam malik ce a yau a zamanin shi bai zama addini amma da Allah na akwai shubha ga mai rabo da haka inda addini ne ya cika amma bid'a da shirme suna na ku tai kowa guda ku tai shi ɗaya gudu makowa amma inda addini Allah ne shi annabi ta ya cika Allah ya ce ya cika annabi ta ya cika ga malik ya man fasara an kai ba gane ba kuma in ka ce akwai mai kyau ba sai ta kai mun a ba mu muka ce bid'a ba duka a malika ma ya ce dukkan bida bata ce kun malika ne ce ba wata miki inda bida ce inda addini ne wannan ce yawan saka iya saka iya ko ha mota rota annaba akwai mantar akwai salula akwai waya akwai mikro wani abu shi hankali annaba zai koya mun hawa mikro da hawan hawan inji hawan jirgi ya koya mana magana hawan mota annaba ake annaba ne wannan annaba addini aka kushe koya mana an ce bida ana magana abin da ke na addini a bauta ma Allah da molanka nan da 'yan kwanaki wani mana cikin malaman da ya mai ne sai kiraye ne yin masu wa'azi ne da turanci sauransu ce ba na ce wallahi na jima ina neman fasara bida'a na tambayi su wane ne cikin malaman nigeria amma wala bun gano ta ba hakikanin bida'a he wani wasan ga na kallon tele duniya da ka ce duniya bida'a bautar allah da ka haka ne bauta ma Allah da kashi da bid'a haka take ta wallahi zai ce yanzu na gano ta a kenan in wani shine kenan bautar Allah da kashi da bid'a ka bauta ma Allah mai da ka ba da nasi ba babu qur'ani babu sunna shi alhawa shine tiba alhawa busan zuciya to shine Allah ya ce afaman kana ala bayyinati min rabbihi shin wanda yake kan hujja daga ubangijin shi sun zo daya kaman zuyina lahu su a amalihi kaman wanda aka kawata mishi mugun aiki wattaba'u ahwa'ahum Allah ka gani ko sun bi san zuciya shine bata kenan shine bid'a bin bautar Allah da ka sun bi san abin zuciya sai ga musu shine hadarin su wannan shine karshen bayanin mutumin kware da na banza me sakamakon mutanen kware مثل الجنة التي وعد المتقون نعم فيها يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
الله أكبر ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم الله أكبر subhanallah subhanallah yan uwa a nan Allah subhanahu ta'ala ina mai so ya ga abin kama a gaban shi mai son ganin aljanna mai so ya sami yaya take aljanna yaya take me ake a cikinta me shagali cikinta sai Allah ke gaya mana wani abu daga ciki ya ce masalin jannati lati wa idar mutaku misali za a baka daga Allah ya ce misalin aljanna wadda wa idar mutaku aka wa bayan Allah masu takawa alkawali kaji wa idar mutaku aljannar da Allah ya wa bayan shi masu mana masu takawa ya ce fiha ga ta nan ka shigo ka shigo ka diba ga abin da ke cikinta fiha anhar min ma'in ghairu asin ga ƙo- anhar ƙoramu hanyoyi na ruwa ba wani ofu tabbata wani wa- wa- wa biyan a'a ruwa a gairu- ruwa na hakika wanda gairu asin ruwan da baya canzawa baya tsami baya wari ruwa ne tatacce wannan irin nau'in wani ƙorama ne da take cikin gidan aljanna ya ce wa an harun min labanin lam ya tagayyar ta'amu kuma ga wasu ƙoramin su kuma laban wani ce wa nono nono mi nono ya tsami Ah, wa- kake nono nono nono maza ce nono maza ce lalacewa nono maza ce ta lalace nono wa tsami ya tsamin a laban madara eh eh lefre lefre ta hakika eh madara ce ba nono ba ka ce laban aka ce eh madara yace kuma wannan madara lam yataghayyara ta'amu ba ta tsami ba ta zama nono nono ya canza ne madara ce gangariya wannan irin korama ta biyu suke ciki yawo cikin gidan aljanna ya ce wa an harun min hamarin lazzatin nisharibi kuma ga wasu koramu na giya wanda lafiya gaulun ba irin ta duniya ba a sha a yi kashi a wando da wutsari a sha ana hayaniya wata wata ba ba jiri ba ciwon kai ana sha ana bata rai ana gama rai wani haka mutu abin mutu wai mai shaka ya gama rai ya- ya gama rai eh ya bata rai sha kuma wani daɗi wannan ɗan adam ya sha sun sa yanzu mashi dubin da shan shayi mai ɗaci firimi ka ba a shayi shayi ka sarka in ga haka haka haka mace shayi naka yayi shayi naka yayi he ha ga kan huska shi he dan kan huska amma ta zo shayi naka yayi eh yayi gam ya shayi ya ya gam shayi ya gam to kenan su a duniya suna shanta suna gama rai ita ta lahira lazzatin lisharibin daɗi gare ta gabi duk mai sha bayan wannan wa an harun min asalin musaffa ga kuma wasu ƙoramu na giya kai na nuzumuwa kun musaffa ta tatta babu cito gangariya wannan shine idanu da suke cikin gidan aljanna yace wa lahum fiha min kulli thamarat kuma yan aljanna an musu tanadi dukkan wani kayan marmari ta Allah ya ce wa zawwaj kazalika wa zawwajnahum bi hurun ayn hurun ayn yace da una fiha bi kulli fakiyatin aminin mun aura musu ba wannan kadai ba da mata kai ban taba jin da ba mata a da mata ai ba daɗi maza kaɗan ta jirgin duniya hada mata ita wazawajinahum Allah ta kazalik wazawajinahum bi hurul ain mun aura musu hurul ain yace wa indahum qasratu tarfi'in hurun maqsuratun fil khiyam ka'annahunna lu'lu'un makanun ka'annahunna baydun makanun duka sana Allah sifar sifar Allah ce ya aura musu mata hurun ain kasan alhur jamal haura hararen mata shi ne haura mata farafas mai'in jamal aina mai aina mata mai ido dara-dara masu abu eh ga kyau ga hori ga idanuwa dara-dara ya ce kuma da sirata tsarf ga sirata tsarf kuma ce mai a ce ka sirata tsarf ita bata ga kowa ba bata san kowa ba ita ba kasar ta tarfa Allah ce bata san idan da ta ganin kowa ba maqsuratun fil khiyam ba kallon tarbin ta san na Amurka ta san na Rasha ta san na ne me ta san waye duk ta san a television taka duk ta san su a to tambata kowa ba sai kai kurum kun ba zuwa gari maqsuratun fil khiyam ba zuwa gari suna nan a gida Allah ce makasurat mai mace makasurat kenan ba su suna nan inda kudin gidanka eh an tsare su a nan fil khiyam wata ruwa ta bukhari gwamnati ta inganta nan misali misali ake cewa dan aljanna iya da wani bene building 60 milan fi sama tsawon shi ba metar sattin ba ba kilo sattin ba a mil sattin sama kilo ɗari ana garasiyar ga naƙiƙa sama ga giro ɗari ne kuma na Allah na bace miludu mujawwafa wannan benin ba da birgir laka ba ko siminti birgir siminti ba fara fara bai ta wani a daga lu'ulu'u ne aka rarrake kurin annabi ce lu'ulu'u ne aka rage yace fiha alun lana ba wannan benin annabi ce duka naka ne kuma matan ka su kun mata ne a ciki wata bata san wata ba ma حور مقصورات في الخيام ايه كسرات الطرف عين بتسان kowa ba sai kai bale zuwa anguwa amma wannan shine Allah ce zan baku siffar aljanna wanda ake wa bayin kware alƙawali fiha anharun min ma'in ghayra asin akwai ƙoramu wanda na ruwa tatacce wanda bai canzawa wa anharun min laban da wasu ƙoramu na madara lam ya tagayyar amu ɗanɗanan bai canzawa wa anharu min khamarin da wasu ƙoramu na giya ta lahira zatul sharibin mai daɗin sha wa anharu da wasu ƙoramu min asalin musaffa na zumuwa tatatta wa lahum fiha min kulli thamarat dukkan kayan marmari itace an mustanadi wa maghfiratun min rabbihim da samun gafara daga ubangiji Allah kai satan sama himi da ayi lokaci Allah kai satan sama Allah amin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته